Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma malam Mukaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Sheikh ta hanyar Facebook a shafin garkuwar makarantar Zazzau tafsiri ne da har rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. Akaramakallah, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر أقواتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الهاق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة للعلم قائما بالإثم لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن صحابته الأطهار الأبرار وخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى صائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwa musulmi masu sauraron mu an lokaci mai tummin albarka mu da sake saduwa an lokaci na albarka wanda idan ban manta ba a jiya mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh tara ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi ibrahim da wasu kalmomi wanda kuma dukkanin wa'annan kalmomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi ibrahim da su fa atammahu duka sai ya cika su qala Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi inni ja'iluka linnas imama zan sanya ka ka zamo imaman abun koyi a cikin mutane sai annabi Ibrahim ya ce qalo min zuriyati Allah ni ma zuriya na Allah a hada da su Allah ta yaji zuriyan shi za su samu amma bai sani la yanalu ahadiz zalimin azzalimai ba za su samu wannan imama din ba cewa ma wasu malaman muka ji sabanin da suka yi me ake nufi da imama wasu malaman suka ce ai shugabanci wasu kuma malaman suka ce ai imama shine koyi da shi a dinga koyi da shi wasu suka ce rahama to dai duk wanda muka dauka azzalumai ba za su sami wannan rahama ba inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ci gaba da cewa ij'al al-baita musabatan lin-nas Allah gamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود
الله سبحانه وتعالى يتكبر سوى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين وركع السجود الله سبحانه وتعالى سوى إذ جعلنا البيت مثابة للناس يا رسول الله كتنا كأنبتا cewa lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zamo shi ne masabatan linnas wurin fakewar mutane da wurin kaiwa da komowa wa'amnan da kuma gurin zama aminci duk wanda ya je aminta inda ka'aba ne Allah ce kuma wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla ku riƙa maqam Ibrahim ya zama inda za ku dinga yin salloli ka'a biyu Allah ce wahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tsahira baitiya litta'ifina wal akifina wa rukai sujud Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma muka yi wahayi wasu suka ce ai wahayi ba a wahayi ake nufi ba muka sanar ne muka umarce shi nisa ga yaje ya tsarkace ɗakin ka'aba saboda masu ɗawafi da kuma masu lizumtan gurin da kuma wanzu ka'i sujud da masu hukuku da masu sujjada mu ma'ana dai kai masu yin sallah don su sai tsarkace ɗakin ka'aba inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa iz anna albayta musabatan lina wannan aya musabatan ma kira am wanda muka sawa muke cewa musabatan ko amma shi malam amash a kira'a kenan shi da yazo nan sai bai karanta da cewa musabatan ba sai ya ce masabatin shi ya karanta alajjam nisa ga jam'i ya karanta yake wa yajjannal baita masabatin linnasi wa amnan shi aka yake karanta shi baya cewa masabatan sai ya ce masabatan yana yin jam'i kenan shi bai mufrad ba mu kuma mu ne muke mishi mufrad muke karantawa da masabatan inji mana a mashi faɗa haka to albaita anan kada mutum ya sha wai zai karanta da muka sanya ɗaki a'a albaita a nan yana nufin cewa ɗakin ka'aba ne in aka ce albaita ɗakin ka'aba ake nufi to Allah ya ce muka sanya baita ɗakin ka'aba to nan musabatan ne ake nufi ana nufin ai marje inda mutane suke kaiwa da komowa domin su can lokacin ko mai kai ko kasuwa ka ji ka gama ka'aba kai ake dawowa komai ka'aba ake karewa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace to nan nan ne gurin jiwawanku da komawanku inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kuma ka'aba ya gama na cewa wa amnan wuri ne wanda duk wanda ya je ka'aba ya aminta ya kubuta ko me za a mishi kana zuwa ka'aba ka tsira inji Allah subhanahu wa ta'ala ce wa amnan amma fali kulli mallaja ilai duk wanda ya fake a ka'aba fa ba kai ka tsaba ka je kuma waya tsare ka a'a sai ka fake a ka'aba sai Allah tsare ka in ji malamai suka ce haka saboda haka sai sai Allah ya ce wa amnan kuma shi ma Allah ya faɗa haka Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga ka'aba ya aminta ya kubuta to kawo ko ba ma malaman kadai suka ce ba Allah shi ma ya ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga aminta saboda haka ka'aba duk wanda ya shiga tsira kuma ya kubuta Allah subhanahu wa ta'ala ci gwada cewa wattakhidhu min maqam ibrahima musalla ku riki maqami ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya a nan ya sa kafofinsa to nan gurin shi ne makamin ibrahim to kaga nan kuke nan ku yi sallah rakowa'i biyu to kaga nan makamin ibrahim yana daga cikin abubuwan da sayyidina umar ya ce abubuwa hudu ya yi muwafaka abin ran shi muwafakan shi ya yi daidai da abin da Allah yake so abin da yake so ya daidai da abin da shi ma Allah yake so ra'ayinsa kenan ko ya zo daidai da abin da Allah yake so ya ce na farko shi ne makamin ibrahim din nan ya zama na cewa shi ne fara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi لو صليت خلف مقام إبراهيم سيدنا عمر da suka je maka manzon Allah ya ce mishi kaga nan shine guri kaza nan guri kaza nan kaza da kaza da kaza ake nan ne maqam Ibrahim nan guri kaza sai sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah me zai hana wannan maqam Ibrahim din kai sallah a gurin sama shi manzon Allah wala yandu an hawa sai muji shuru bai ce mishi komai ba sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ce wattaqidu min maqam Ibrahim musalla ku yi a nan za ku iya yi amma fa kafin ka je ka yi tsawa filkudun yi ma'ana in ka isa garin maka sai a makamu ibrahim za ka tsaka na fula biyu duk da da wasu malaman suka ce wa ai sai an gama wannan in ka ce ka gama tsawafin ka'aba ne sai ka je kai to ne ba ne sai kai ba sai dai kai dole dole to saboda haka a wannan makamu ibrahim din ake wa'annan nafila raka'a biyu yanzu Allah ya ce wata ki zuwa makan Ibrahim ya musalla ku yi sallah anan kaga cewa ra'ayin Sayyidina Umar ya zo daidai da abin da Allah ya ki so na farko kenan na biyu shine fil hijab a hijabi tsakanin matan manzon Allah da mutane wanda in ce ma gidan manzon Allah da mutane Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah nu darabta ala nisa'ika hijabun fa innahu yadkhulu alaihinna albawu wal fajr ce ya rasu da Allah da ma a ce ka sa hijabi tsakanin matanka da mutane gidanka kowa kawai yana afkawa kowa yana zuwa kusha kawai mutum yake shiga salamu alaikum mutum ya shiga ya rasu da ya kamata a sa hijabi duk wanda zai zo a ce ya ce in shigo a in e a ce maka e ka shigo in a a an kawai saboda haka isa a ce to kaga yana faɗa haka da Allah zai ce ne a sa kuma zai ce da Allah ya tsidda waki shi Allah saukar da wannan aya je wa iza wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'ika Allah ce a idan za ku tambaye matan manzon Allah wani abu domin suna zuwa ne ce ya Rasulullah kana da abu kaza suna neman abu kaza ne sai rasa kuma in mata yin manzon Allah suna shi manzon Allah zai ce a duba in ana shi a ranar shi kai afkawa suke yi amma ku dinga tsayawa a baya mu ce ku shigo sai a baku izini ba ko ka afka ba sai Allah ce haka za a dinga yi kan ra'ayin shi ya zo daidai da abin da Allah yake son a haka ra'ayin sayyidina Umar kenan na biyu kenan ya ce kuma na uku shine wafi usara badar ribatattun yakin badar duk sayyidina Umar shi ya su a kashe su lokacin bayan an je yakin badar mutanen da aka kakkamo su wayannan bayan da aka kamo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kuna ganin ku aka ko zan iya in sa kashe ku ko zan iya in kale ku kuma zan iya kowa zan sa mishi fida bi ma'ana ban sa kansa zan sa mishi fida'i a sai manzon Allah ce masa baya kuke ganin za a yi da su wayannan a kale su ko su ba da fida'i ko dai ma dai aka kashe su sai sabai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ya rasulullah ya kafe su tun da dai ko dai menene ne sun san fi su kauci ko tana sun san an kamo su mun fi su kauci a ya kale su kai wasu kuma irin su sayyidina abubakar sayyidina abubakar shi ya ce na ya rasulullah su fawo su kawo fida'i su fanshi kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji na sayyidina abubakar sai na sayyidina umar ya ce ya rasulullah na a kashe su kai ka kale su mai amfanin su a duniya ma ai ba amfanin su a duniya tun da dai mutum sai ya imani ne za a ga amfanin shi to sun kafirce mai amfanin su ma'azin nan hau sun la kawai a kashe su sun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai umar kana da zafi ne kamar nu ka kuma sayyidina Abubakar kana da sanyi kamar annabi Musa da haƙuri manzon Allah ya ce amma yanda za a yi a an safi da'i kowa ya fashe kansa manzon Allah ya haka kowa ba da fida'i ya tafi abinsa ka ra'ayin da sayyidina Umar ya so menene a kashe su ko sai kuma Allah ra'ayin sayyidina Umar din ya zo da zai abin da Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kan nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskana fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu dun akhirah inji Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ce ya rasulullahi bai kamata ka ansa fansa bai ko ka ce kowa kowa ya bada fida iya fansa kansa bai kamata ya ka ba ai ya kamata ne ya rasulullahi a kashe su har sai kun bunƙasa ƙasa lokacin sun san dai an fi ƙarfin su ko an ƙale sun ko ba ƙale sun ba ba za su dai iya ba to a lokacin za a iya a ce to yanzu fansa za a ansa ko ya fashe kansa amma ya rasu lai yanzu tun buku bunƙasa ba kuma ya rasu lai a ce za a ansa fansa akwai a kashe su ya rasu lai Allah azizu na kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne Allah ta fi ku sani laula kitabun min Allah sabaka lamassakum fima akhastum fihi azabun azim Allah ce da ba duk a ce littafi ya gaya ba cewa ganima ya halatta ba to da kuwa nan azaba ne Allah ce to amma yanzu fakulu mimma gunumtum halalan tayyiba Allah ya ce to yanzu ku ci ba matsala yanzu ku ci halas ɗin ku ne amma wattaqullah ku ji tsoron Allah in ji Allah subhanahu wata'ala ce in Allah gafura rahim Allah dama mai gafara ne mai jin to Allah ya gafarta muku ya ji kanku ya kale ku tafi yanzu za ku iya ci ko me za a yi aida shi kawo ma to dai wannan ayan a ƙarshe dai sai da aka zo aka yi nufinta kuma ayan nan tana da cikin nasihu lil mansur da muka can baya ayan da take iya shafa wata ayan a zo da wata ta ma wannan ayan da aka saukar da wannan aya fa in ma mannan ba wa in ma fida'an ba ta shafe ta ba haka je ko a kashe su ko su fashe kansu duk da yayi kaga wannan aya ta zo ta shafa wancan da Allah ya cika ansa yanzu an ce a ansa ko kuma dai a kale su duk wanda aka yi yayi inji Allah subhanahu wata'ala kaga na uku kenan daga cikin abubuwan da ra'ayin sayyidina Umar ya zo daidai da abin da Allah ya so hudu kuma fi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam akan mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ce dakhaltu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu la tantahunna aw la yabaddalanna Allah lahu azwajin khayran minkunna sayyidina Umar da ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gama ta yi suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da dan rashin da'a yanda za mu gama tan babba ka take mishi dama ko kai wane ne in dai kai babba ne za ka gama ta ka tana dan wani haka ka da kai ne kai za ka ganka a hakimi ka fito ana cewa ya hakimi ana maka haka matarka ba shi zai sa ka shiga gida ba malama ɗinka jefa maka shi zai kowa yana so ya ɗan rike malama ɗinka ana ta ce wurgi da shi tana ganin ka ai kai kana mijinta to ai kai da ita ba wani maji kenan ka gani ko kai shi ne ana neman tabarraki a gurin ka amma ita matar ka ba wanta tana mai da kai da ita da kai ba wani maji duka ko me za ta yi mai za ta yi kowanin ka mahulan ta tabar da shi kasa ba wanta ita ka gani to irin wa'annan abubuwan da mata da miji da kaga irin manya ne fa amma da za ka ga mata mutum ba mutumin kiki wani sai ga mata tana girmama shi to amma ya ce kai mutum kiki ne babba sai gama ta ka tana mako na haka haka kana hakimi sai ta samu shugaban sai ta samu ilawan dan almari gidan ke zuwa gidan kai na baka shi kuma tana girmama shi kai ga kana hakimi ta wulakantar da kai almari kuma tana girmama shi za masu haka mata manya suke haƙuri kawai suke da su hasi sai na umar mun ji an jin zafi ne akwai zafi amma lokacin da ya hana mata zuwa yin sallah mai matar ta mishi tashin mai da wazifa ta ita ce kai ba za a yaka ba a lokacin wanda ya fika mai kace eh ka hana ne me zai ce mata sai ya shiru ta fi karfin shi a nan ka gani shi nan a gida da to me zai mata sai an fitar da shi da ma zafin shi haka matan manya suke to irin wa'annan sai ga suna manzon Allah ya ce in in shi manzon Allah fa akwai bambanci ce ba irin sora ba ne manzon Allah akwai bambanci saboda haka kar ku mishi haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kale shi shi tun da manzon Allah aka sai ku kale shi in ba haka ba Allah zai iya fa ya kawo ya bashi matan da suka fiku suka ninka ku fa ta kusan da haka ah to sai suka ce to sai Allah subhanahu wa ta'ala ku saukar da wannan aya asa rabbukum in tallaqakum an yabdilahu azwajan khayrun minkum to kaga abin da sayyidina Umar ya ce ra'ayin shi ya zo daidai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa har zuwa ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai batin wa afkara akwai waɗanda suka yi aure da kuma sauraye waɗanda ba su yi aure ba da kuma waɗanda suka yi aure to kaga anan da Allah subhanahu wataala ya hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mazawarai da kuma samari ɗan mata wayanda bisi aure ba kenan ko a kowanne da cikin su yana da nashi amfanin wanda ya aura budurwa kawai to shi ma dan akwai abin da za ta iya mishi ba mazawa ne za ta iya ka an ka aura duka ka aikin da budurwa za ta yi za ta yi na ita ma din wanda ta tawa aure ita ma din ta san yadda ta ji a bayan da ake ita ma din za ta maka sai sa Allah ce manzon Allah to waɗanda suka auren wanda ma su bi duka Allah zai baka dan duk kai ka samu daɗin duka duka kowa ya kyautata maka inji Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka Allah subhanahu kaga waɗannan abubuwa hudu cif ra'ayin sayyidina Umar ya zo daidai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so to saboda haka wannan maqam Ibrahim din da muka ji ake magana akan shi to maqam Ibrahim wuri ne wanda duk girman bukata kana daga hannu kai addu'a Allah sai amsa maka kana roƙon Allah Allah zai amsa maka abin da zai tabbatar man da haka cewa kana roƙon Allah Allah zai amsa maka bukata in dai a wannan muƙam Ibrahim ne to abin da zai tabbatar man da haka shine akwai wata rana da aka wato an jabe kala sai zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulin baina rukun yaman faqala فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال رجل استعوذ عني استودعني أن أرؤو له في هذا المقام فقال ارجي فقد بصر لساهمك cewa wata rana an hoto daga jabir ya ce lokacin da manzon Allah ya tsaya a wani guri kwace wani mutum a tsakanin makam ibrahim da kuma tsakanin rukun yaman ya tsaya a makam ibrahim yana ta addu'a Allahumma ighfir li wani Allah gafarta mu Allah gafarta mu ah sai manzon Allah ya ce mishi kai ko me kake ta yi ne haka sai ce ai wani ne ya aje ni anan ce in ta mishi addu'a ya ce ni ko na dau alƙawari zan ta mishi sai sa ya rasulullah kaga nake ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ina kai tun yau shi aka gafarta mu wannan ai kana addu'a ake ansa duk wanda ya addu'a mu in ga mu ansa ake yi kai ma kai addu'a ai an amsa ka tun daga ka wannan shi ke nuna mana cewa duk wanda ya zo na ya je maqam Ibrahim ya addu'a Allah sai ya biya mishi bukatunsa na addu'arsa ya addu'a Allah sai amsa masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wa ahidna ila Ibrahim muka yi alƙawari muka yi wahayi gabani ga Ibrahim mu ma'ana annabi Ibrahim kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa Ismail da annabi Ismail muka yi wahayi gare shi cewa an ɗaike ga baitiya bisa ga su tsarkake ɗaki na ɗakin Ka'aba saboda le ɗa'ifi ne masu ɗawafi to nan da Allah ce an ɗaike ga baitiya malamai suka ce ai ɗaike ga hu min al-awsan ake nufi ku tsarkake ɗakin Ka'aba daga gumakai gumakai da suke ciki ku fuffutar da su ku kau da su abin da ake nufi kenan ku tsarake shi daga gumakai kenan wasu kuma malaman ka je su a ganin su kamar irin malam sindi ya ce ai abun yahu wa assasahu ala tahara ku gina ɗakin ka'aba ku assasa ɗakin ka'aba bisa ga tsarki ta tahara in ji malam sindi to amma anan da malam sindi ya ce aka ce wa annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba ya assasa shi to fa nan ba shi wai ke nuna mana cewa annabi ibrahim shine wanda ya gina ka'aba ba ko a ce shine farko wanda ya fara gina ka'aba ba ba annabi ibrahim bane ya fara gina ɗakin ka'aba ba kamar yadda tarihi ya zo kuma kamar yadda wani malami ya ce ya ce to farkon wanda ya fara gina ɗakin ka'aba dai a duniya ya ce mala'iku ne in ji wannan malamin ya ma waƙe su ya ce bana labai bana bai ta rabbi la ashi ashirun fa khuzuhum mala'ikatu lahil kirami wa adamu fashe sun wa ibrahim sun ma amalika kusayyi quraishin qabla hadha najhum wa abda da ilahi bin zubair bana kaza bina ulli hajjajin wa hadha mutammimu cewa wannan malami yace bana bai ta rabbil arsh ashirun fa khuzuhum cewa waɗanda suka gina ɗakin ka'aba ashirin mutane goma ne ku kuzuhu ku saurara ku ji me za a ce na farko mala'ikatul lahil kiram mala'ikun Allah masu girma mala'iku sun gina ɗakin ka'aba wa adamu kuma annabi adam shi ma ya gina ɗakin ka'aba bashi isu annabi isu shi ma ya gina ɗakin ka'aba ya ce ya gina annabi shi su sai kuma annabi ibrahim sannan amalika usayu ya gina ƙurashawa sun gina ƙabla hazaini juhun bayan su kuma juhun su ma sun gina ɗakin ka'aba sannan kuma da abdulilah abdullahi kenan bin zubair shi ma ya gina sannan kuma bina uli hajjaji wa haza mutannin sai kuma ginin da hajjaj ya yi amma kuma ginin nan da hajjaj ya yi shi ne har yanzu ginin da hajjaj ya yi kuma shi ne mutumin na ƙarshe ginin hajjaj kenan shi ne har yanzu in kaje ɗakin ka'aba za ga wannan ginin na hajjaj ne kawai da ya ƙara mishi ƙayatarwa ake amma da ginin hajjaj ne dai har yanzu to kaga wa'annan mutane goma su ne suka gina ɗakin ka'aba kuma su mala'iku gina ka'aban su su tun lokacin aka saukar da annabi adam ne suka gina ɗakin ka'aba su mala'iku ba kenan tun lokacin da aka saukar da annabi adam zuwa ƙasa mala'iku lokacin da suka gaɗe shi Allah ya ce na ji ku ya kusan na ji ku to saboda haka su kuma mala'iku Allah ya ji su dama su ba aikin bane da aikin ne sai mutum a ko menene to shi ke ganin sai la samu lokaci ina a lokacin suka suka ta zama fa neman gafaran Allah kawai za su sai suka je sai suka je inda bai suke dawafi baiti baitul ma'amur suka ce to bari su dawafi ko dan Allah ya gafarta musu saboda laifin da suka aikata sai suka je baitul ma'amur suka yi ta kewaye suna kewaye shi suna kewaye shi dan Allah ya gafarta musu da suka yi ta yi Allah ya ce ah ni kan zan gafarta muku amma ku sani da shagaɗi sai kun je kun gina mishi shi ma ɗin ɗakin shi irin naku bai tilmamu shi ma ku gina mishi nashi a ƙasa duniya suka ce to Allah shi kina don ne kai Allah ya gafarta musu sai suka sako sai ta inda bai tilmamu yake suka gina ɗakin ka'aba suka gina ɗakin ka'aba a nan duniya kenan to kuma wanda wannan baitin ma'amur din malamai suna nuna irin misalin yadda ya daidai da daidai da ɗakin ka'aba baitul ma'amur suka ce da a ce baitul ma'amur zai faɗo daga sama to kuma akan ka'aba zai sauka saboda da daidai da daidai ne to kaga su ma daidai inda nasu yake mu ana suka gina mana namu ɗakin ka'aba kenan don Allah ya gafarta musu suka gina kaga su ne kam na farko da suka gina ɗakin ka'awa bayan su kuma sai annabi adam duk da shi annabi adam mun dai san shi ba ɗan ƙasar makka bane ko shi a indiya allah ya saukar da shi lokacin da ya sa amma allah aka saukar da shi a ƙasar indiya aka saukar da shi to saboda haka ai da ƙasar indiya ya je yana zuwa garin makka shi ma dan ya ɗawa fiye kewaye ka'aba ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa mu sabai annabi adam shi ma din yayi dawafi ya zo Ka'aba yayi dawafi tun daga India kasan su suna neman ilimi ne sai ba su ce to ai shi kenan to sai suka tambaye manzon Allah suka ce ya rasulullahi annabi adam mun ji cewa a ƙasar inda aka saukar da shi ko manzon Allah ya ce eh suka ce to tun da ƙasar inda yake tasowa yake zuwa nan maka manzon Allah ya ce eh suka ce to shi ko a wata dabba yake hawa ya rasulullah da suke da ƙarfi haka da har annabi adam yake zuwa ko fa shi ba so ɗaya manzon Allah ya ce musu yaji ba sai da ya je su arba'in tun daga inda zuwa maka sai da ya je su arba'in sabai suka ce wannan ko wata irin dabba ya ga sun laye kyawa manzon Allah ya ce musu ina ai ba dabban da ya kyawa ai ba dabban za ta iya ɗauke annabi adam ba ta ga tso ga faɗi ga kuma ita ma wani dabba za ta iya ɗaukan shi da kafa zai taka tun daga indiya har zuwa ga makka ya kewaye ka'aba ya koma haka aka yi ta yi har sai da yi na kwana arba'in su arba'in to bayan wafatin sa ne sai umarci umarnin Allah bisa ga shi ma'ana sai gina ɗakin ka'aba yana so gina ta tun da shi bai san da mala'iku suka yi ba to shi ya ce yana so shi ma ɗin ya gina Allah ya ce ya ba shi ɗin zai iya gina kuma gina ɗakin ka'aba da ya gina ta shi amma annabi Adamu ba da wani abu irin yadda mu muke gini ba ne shi na shi ginin ka'aban da duwatsu na kwaye da dutse kai su sai ake aiki da dutse shi na yana ɗakin ka'aba kuma shi aiki ne da duwatsu na kwara hudu to duk wa'annan duwatsu nan da su yake aiki a faso wannan haɗa a ɗauko wannan a wannan a wannan a wannan duwatsu na ku duka duka yi aiki shi annabi adam kenan ya zo cewa ma malamai suka ce duwatsunan da annabi adam ne ya aiki da su su ne akwai ɗiri sina ɗiri sina da muke ji a cikin alƙur'ani to shi ma akwai shi da Allah ya ce wa ɗiri sine wa hadal baladil amin to shi ma ɗin har da shi ɗiri sine annabi adam ne ya aiki da shi gurin haɗa ka'aba da gina ta sai kuma ɗiri zaita cewa dutse ne shi ma ɗin da shi ma annabi adam ya yi aiki ɗiri zaitan shi ma annabi adam ya yi aiki da shi gurin gina ɗakin ka'aba sai kuma dutsen jujiyu annabi adam ya yi aiki da shi gurin gina ɗakin ka'aba sai kuma dutsen yara duk annabi adam ya yi aiki da su da su ne gina ɗakin ka'aba annabi adam kenan kaga shi ma ɗin ya gina ɗakin ka'aba to kuma wane halifansa annabi isu ko ɗansa to shi ma annabi isu shi ma ya gina ɗakin ka'aba bayan annabi adam shi ma annabi shi sai gina ɗakin ka'aba shi ma ɗin saboda ya ga daɗewanta irin ta wasu kwakwace da yaka sai ce ya kamata shi ma ɗin ya ƙara ginawa dai yadda mahaifin shi yi shi ma ɗin shi ma ɗin da dutse yadda mahaifin shi haɗa dutse shi ma ɗin da dutse gina ɗakin ka'aba tun da ga ta wani tattarwa shi ma sai ƙara gina ta amma shi da dutse ƙwara ɗaya aiki malamai suka ce dutsen da ya aiki da shi shine dutsen da aka fara sakowa a duniya shi ne jabal abi kubai wannan dutse ya yi aiki da shi ne ya aiki har ya gina ɗakin ka'aba jabalu abi kubai kenan to haka tsawon lokaci dai aka kai lokaci har zuwa ga lokacin annabi nuhu kuma a lokacin annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan dufana tun da dama shi annabi nuhu ya ce ne rabbi la tazar al'ardi min lakafina da yawa kowa da kowa ne shi duniyan ma fa a lokacin a wani sabon duniya na aka yi amma komai da komai ji na wannan lokacin na duniyar nan sai da aka tafi da komai aka shafa komai gidaje ne menene mala'iku da suka ja ka a annabi nun faga a da'an da yi ka ce na daga ɗakin ka'aba ke sama da ɗakin ka'aba kuma ya tafi ke nan ɗakin ka'aba ya tafi ke nan ba su dawo da shi ba yana gurin su wani shi kuma wani tufa da ya tafi da komai kawai fita abin da shi ba wani shi to shi ne fa tsawon lokaci tun daga lokacin annabi nuhu har zuwa ga lokacin annabi ibrahim ba wani ka'awa da aka sani sai da lokacin annabi ibrahim ne shi ne annabi ibrahim ya ce to shi ma allah da ya umarce shi musa ya gina ɗakin ka'awa sannan ya gina tun da allah ya ce gina sannan ya gina to amma mun ji an ce annabi ibrahim shi ma ya gina ɗakin ka'awa amma fa annabi ibrahim shi ba ɗan ƙasar makka bane shi kwata-kwata ba ɗan ƙasar makka bane shi asalin garin annabi ibrahim dan kasan iraq ne ko mun ji an ce gina ka'aba to sai mu sha wadan maka ne ko to to dan kasan iraki ne ana yake zaune ana aka fi sa wurin mahaifinsa tarihu bin lahore a nan kasar mahaifinsa a nan annabi ibrahim yake zaune kuma a nan gari su garin ba su iya larabci ba sai za ka ji annabi ibrahim shi ba balarabe ba ne ba su yananci ne ko ya iya su yananci to gaban su iraq su yananci ake yi to sai su annabi ibrahim ya taso iya su yananci to sai da ya girma ne facen ya girma to sai ga ya hage aure ma ya kamata ya zinye hijira ya je kasar palestine kaga yana kasar iraq ne ya hijira ya je kasar palestine to amma da ya dau hanya ne ai zai je kasar palestine sai ya ji labari cewa fa a hanyar zuwa ƙasar palestine akwai 'yan fito a hanyar nan 'yan fito aka ce mishi akwai su yi ma'ana cewa kamar da yanzu kwastan wanda suke tsawa a kanin ƙasa da ƙasa to wa'annan suna hanyar su kuma kaga su ba irinmu ba ne su wa'annan tsarin su shine idan mutum ya zo da mata in sun ga kyakkyawa ce sai su ce in don matarka ce za su ce a kai ta kuma sauki ta zama na sauki ba ta dace da kai ba in kuma ka ce ya uwarka ce da ce a a a to ku tafi a kai ka su kare ka ne za su ce ka tafi amma an aiko ne je kai kuma sauki ne kai ka sani ba ko da za ka ji labarin sauki ya ce ka zo ne ya aure ta annabi ibrahim bai ji labarin haka sai ya ɗauka matar shi saratu wanda wannan matar na shi sabatu in dai to ne a lokacin ba wanda ya kyauta kau in dai to ne a lokacin ba wanda ya kai ta annabi ibrahim ya ce kai ka kai yana ji da matar shi sabatu yanzu haka sarki na zai kwace ko da za a yi shi na zai zama ba ya kego na akwatu ba irin nan bane akwatin babba ne zama ma ya ce ta zona ta zona dirshin abinta sai ya zuge sai ya san shi ma yanzu zai ya sa ta abin hawan shi a wannan akwatin ko ya ce wadda shi abinsa yana cikin tafiya kafin ya je ƙasar iraq ƙasar palestine sai ga in fito what ya sai ya ka ce a to ne a cikin akwatin nan aka sai ya ce musu a duk abin da kuke tunanin ke ciki shine kawai in kuna tunanin ma kuɗi ne ciki shi ɗin ne a ciki in ma menene da kawai ku ce min kuna son in baku din da zan baku har gobe in dinare ma zan iya baku yana nufin cewa miliyan ɗaya kenan ko zuwa lokacin su rubi ana nufin miliyan ɗaya ce ma in na rubi kuke so na dinare zan baku ya ɗauko musu wani jakan ma don ya ciro musu wannan miliyan ɗin kawai dan da ka ɗauke matarsa sai ke ɗauke ta saboda yadda yake son ta wasu suka ce a'a miliyan kawo kawo eh kawo shi kenan kawai wasu suka ce ina mun yadda ba mu dai kawai ka buɗe dai annabi ibrahim ya ce to shikenan yana buɗe musu sai suka ga mata kai a ciki dukkan ta kyakkyawa ce sai suka ce mishi wannan me ce naka ya ce ya uwata ce ya uwarka ya ce eh kaga wannan faɗin da annabi ibrahim ya yi ya ce ya uwar shi ce sai sa za ga annabi ibrahim a bayan tashin alƙyama in aka zo neman ta gunsa me zai ce ni da na yi ƙarya haƙwara uku kuma zan iya tankarin Allah ina wata iyawa shi a ganin shi ƙarya yi mu kuma abun za mu ga cewa ba ƙarya yi ba ka gani domin cewa ya ce uwar shi ce kuma uwar shi ce da gaske tun da dama kafin su je garin su ne kawai musulmi a garin kuma su ne kawai suka bi garin kawo ko sun zama yan uwa dama musulmai musulmi dan uwa musulmi ne dama ita to yan uwa ta ce tun da mu ne kawai musulmi a garin suka ce ina wasu malaman kuma suka ce ai ba ma wajen musulunci ba babanta da baban annabi ibrahim suna da wani relationship sai suna ce uwar shi amma shi zai ɗauka kawai ƙarya shi annabi ibrahim ya ce na yi ƙarya na farko na ce saratu mata uwata ce kuma na zo na yi ƙarya lokacin da na rusa guma kai sai na samu babban na samu shiga ta na ce shi ne da lokacin da za a je hoton wanki na ce ai ban da lafiya ya ce a hali fa ina da lafiya sai to kuma zan iya tinkarin Allah to shi a ganin shi faɗin haka da ya ce sabat ya uwa shi ce yana ganin shi ƙarya yi amma mu kuma ba za mu ɗauke shi a ƙarya ba mu za mu ɗauke shi a yayi ta uku a wulani wato kuma ma maganar gaskiya an so kuma ya uwa shi ce to kaga sun sa constitution din su ne sai haka sai suka dauke ta sai ce ah shi ya ji an ce mishi in dai ya uwan mutum ne za su kale shi da tafi in kuma mata ne za su kwace duk da ya ce mata ya ce ya uwar ce kuma sun kwace sai ta wani mamaki ma kwace ku suka yi kai ana ibrahim ne bisu a baya suna tafiya yana bin su an ɗauka mishi mata ya kare ina ba zai ga zama ba suna tafiya yana bin su har sai da suka je gurin sarki za su shiga da ita sai da suka shiga da ita gidan sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu annabi Ibrahim hijabi ya zama gidan kamar gilas ne kuma yana gani mun annabi Ibrahim yana da kishi ko ya ga an balka da matar shi ko dan magana iya nan ne shi bai da ba a ai komai ko ya gani kuku gidan shi ko a ce za dan je bayan kofa ai wannan ko sirri ne ina shi bai da wannan amma ko a faɗa a gaban shi ko kai sirrin a gaban shi ya kai da ita amma dai ka ɗauka matar shi ka ci za ka zo ni guri da ita ina da wannan kishin shi ya ga sun shiga da ita to sai Allah subhanahu wataala ya yi mishi jami mai shi annabi Ibrahim ba zai yarda da ita ba ma kwata kwata ko ta dawo ko ma mata dawo ba zai dauke ta a wata haka ne tunda har ta yi wani abu shi zai dauka ta yi wani abu ne ita shi ko tun da ya ga ta kibanta da sauki an kira ta shi zai ga ko an yi wani abu ne sai Allah ya yi mishi jami duk me ake yi yana ganin abin da ake ko me ake yi yana gani ko me ake yana gani to ko sai gani sai ganta a hijabin da Allah ya mishi cewa ga ta nan fa ta je gurin sauki sauki ya ganta ce wannan lafiya ta ya ganta da kyau a sata a can ɗakin ko aka sa ta sauki ya ce ku tira bakin kofa ranar zuwa sai suka shige sauki ma ya shiga yana shiga sai ya kalle ta ya kalle ta ya kalle ta sai ga zai iya kala bai ɗauka hannunsa zai taba ta kai taba ta za ka yi annabi ga duk yana ganin me ake yi so ya dauka hannu zai taba ta kusanin shi Allah ya sa ya mana kokon ya tunkara ta haka sai ga shi nan kwaiba yayi kai irin shi nan ya ga yayi yayi da ya kakuro hannun shi kasa hannun ya mulkwaye ne ta baya yace ki roƙi Allah ki sa hannu ya dawo daidai ta roƙa Allah kuma sai hannun shi dawo daidai kamar sai kare in ya ƙara kuma komawa ya ƙara shafanta ya ƙara shafanta ta nuna mishi Allah ya ƙara sa hannun nashi mulkwai har sai ya kaso uku hannun nashi na ta mulkwaiwa hannun nashi na mulkwaiwa a ƙarshe ya rasa to yace kai shi ke nan ni wannan shi ɗan kuka kawo wannan ba mutum ba wannan shi ɗan ne kada ku bar wani abin ya faru ku fita da ita ku ba ta kyauta wannan shi ɗan ne ba mutum ba ce sai suka ce ta fita shi sarki ya ce a ba ta kyauta don dai kawai ta fita shi bai da wai mutum bane kawai dai a ba ta kyauta ta fita kawai ta ji daɗi ta fita suka ba ta baiwa ko musamman suka ɗauko baiwa suka ba ta suka ba ta baiwa mai suna hadara suka ce gashi da shi kenan kawai fita suka fita ba su bari shi kuma annabi ibrahim ta faɗa mishi ga abin da ya faru gashi gashi annabi ibrahim ya ce to shi kenan ga baiwa ta ba su to a nan ibrahim bayan sun juya abinsu sai matar shi saratu kenan ko ta ce ya kamata wannan baiwan ka sadaka da ita saboda ni dai ka san na tsufa mu taɓa haihuwa ba kuma gashi na samun haihu amma wannan ga baiwan ko ka sadaka da ita kila a haihu masu ikon Allah ba ce ba matsala sun sadaka cikin ikon Allah aka samu annabi Ismail kuma annabi Ismail shine ya annabi Ismail aka fara haifa kuma annabi Ismail ya kai lokacin da ana gina shi har aka kai lokacin da an Allah ya ma annabi Ibrahim wahayi cewa muna maka bishara bashirna ha bisa muna mata bishara da za ta haifi annabi Ishaq inji Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Ishaq ta ma ita haifan ta da Allah ya mata haka da annabi Ibrahim ya ce mata annabi Ishaq ita wannan saratun sai annabi ibrahim da ya faɗa mata sai ce a ina tsofai tsofai ko sai in haihu Allah ya ce cin tana mamaki da ikon Allah dai shi wa Allah ya ce wa to shikenan an gama shi ta kale kai kuma ana cikin haka sai tuma din ta haifi annabi isa kaga cewa yanzu wane yaya kaga annabi Isma'il ne yaya annabi isa ko makani kanin shi to haka suka dan taso suka dan fara wayo to shi annabi isaka tunda shi kani ne bai wani iya wani abubuwan ba shi kuma annabi isma'il ya dan koya a wasu abubuwan to sai an sun fita waje haka irin dan wa'annan wasan na yara sai annabi isma'il ya cuci annabi isaka sai ya dawo gida yana kuka eh zuwa na ruje shi yana kuka abinsa ta saratu kuma ita kishin ta kishin ɗani ita matsalanta kishin na fata son ta ga haka kullum ɗan tana cin kuka annabi annabi isma'il ya duke shi kullum kullum ta ce ita ba za ta iya rage maka ba wannan fa wannan shi dan baiwa ne wannan kuma dan matan mai gida amma wai dan baiwa ne zai dinga dukan mama ce ce ina za a yaka ba ya abin da za a yi sai dai ɗinkan wannan yaron da shi da maman nashi su su ballan gidan ba ta da ita ta ce mu annabi annabi ibrahim ta ce to ka ji gashi wannan mai wan ni dai ɗanta kullum sai duka ɗan da yana kuka ta ce kawai ya tafi da ita su koma can wani gurin amma fa sai bai bi magananta ba sai an ce ce ya sai za a yi sai Allah ya ce mishi ya share ta bai ya share ta sai da Allah ya ce mishi to ya tafi da ita yanzu sai ya ɗauke ta ita da ɗanta annabi Ismail suka ɗau hanya bai sauka a ko'ina ba sai a dajin garin makka lokacin garin makka ba kowa dajin ne kawai zalla a garin makka lokacin su ne kawai a garin to saboda haka kuma su ne a garin iyakan su annabi ibrahim da dan guzurin su da dan guzurin nan nasu da suke da shi aka yi lokacin da ya kare komai nasu ya kare da nan to ana cikin haka aka kai lokacin da har guzurin nasu shi ma din sai da yanayi mai ya kare ba ruwan sha ba abinci sai ta ga kuma ga ɗanta annabi isma'il yana jin kishi ruwa ruwa sai ta hau sama wani dutse ta leƙa haka ga bakin makuri ta ƙara dawowa ta hau wani ta ƙara haka har so bakwai kago innan duwatsunan su ne safa da marwa ta ita ma sai to bakwai so bakwai ɗin da ta yi kaga daga nan sai zama cewa sunna duk wanda ya je safa da marwa nan za yi kaiwa da kuma wannan har so bakwai ta ma ta yi duk da kamar samun ruwa ba irin ta yake ƙonan na kuma ta rawa naka sai ga uwa fashi a gabanta ashe kai kam Allah ya aiko mala'ika duka ƙasan sai ga uwa kun yana can yana ba tana zuwa tana zuwa sai ta ga ruwa kuma gashi ya kusa kawo magon annabi Ismail din ta je ta sa ƙasa tana ta tattarawa tana zam zam zam da yaransu na shiryanci. su yaran sun ana so a bai taru ana zam zam zam ne taru taru daga da ne aka samu zam zam suna mishi zam zam zam da ƙasa don ya taga a haka a sha daga nan ne aka samu zam zam ah to ko sai suka ji daɗi sai ga tsuntsaye an taru ana ta uba su kuma mafagwata dama suna ganin tsuntsu a buri sun san akwai kowa suna kuma zuwa suka iba wannan kokon suka sha suna zuwa suka ji daɗi mutane suka fara kafa rumfunan su daga nan rumfuna rumfuna rumfuna daga maka ya dan kara lokacin kowa yana zuwa ne kawai dan ya dan sha ruwa ta ce musu amma ku sani da sharaɗi zan yarda da ku za ku zo na ku sha ruwa kullum za ku dinga zuwa tunda kun ce kuna so na kare ku amma kai tafiya ya nisa ku ce ai ku ne kuka fara zuwa ai gonna ku ne ma ku hana su wannan ba na kowa bane na kowa ne wannan kowa ya sha wanda daman sha sha kan ku hana kowa suka ce to haka aka ci bada sama salin alam sannan kuma ana cikin haka annabi ibrahim bai ƙara zuwa ba har sai da ita wannan baiwa hajjara ta fati ta rasu shi ma annabi isma'il ya girma ba har sai da aure ma annabi ibrahim ya zo ba ya zo dai ya ga a joye shi ya jo ai ita ma fiye ma annabi isma'il dan ta rasu ita wannan hajjara kenan kuma shi ma ɗin faɗi ya aure aure ha ta wata shekarar kai yana zuwa ga gidaje zagazin aji ya ƙara mayawa da ya ke kofarin faɗe babu da daga su sai su wanda ya kawo ɗin amma ya garin fana a ƙarshe kuma hakan da ya gani sai ya ce to abin da za a yi yanzu shine bari ya je gidan ya ce a nuna mishi inda suke tun da gurin ya ma rikide mishi aka wana mishi ga inda suke yana zuwa sai ya je gidan yana kuma zuwa gidan sai ya haɗu da wannan mata sai ana zuwa gun kuma sai ya haɗu da matar annab ismail yana ganin matar annab ismail sai ya ce mata ah mai gidan fa gashi gashi ya tambaye ta abubuwa amma a ƙarke sai ta tona wa annabi ismail asiri kai baya ba su abinci wanzo ma ya fito wa aiwa abinci sai ya kure kani ba dan garin wayo wallahi su dai ta zubar da shi ta tona mishi asiri sai ya ce to ki faɗa wa mai gidan idan ya dawo shi dokin ya kamata ya canza dokin gida dokin kofan gidan shi ya tafi da annabi Suleiman Ismail ya dawo sai mu shiga shiga abin da aka ce yace ai ke ke so in saki yace fita ana zake ki ya ƙara yin wani auren da annabi ibrahim shi ya ƙara dawowa ya tambaye ta irin wancan ta kuma wannan ta yaba annabi ibrahim ta ayyana musu ta yaba annabi ismail ayyana musu kaya kaza a gaskiya suna godiya da abin da yake yi sai ce a kuma ka ne sai ce in yi doki ce mishi kofar dokin gidan shi rikita da kyau ta kafu ya ce ya dawo ta faɗa mishi ga abin da ya ce yana nufin ke ce riƙe ki da kyau ka in sake ki saboda ke mutum ne kike ci shi ana mishi albarka mutum haka kaga saboda cewa abin da yake nufi kenan to zuwa na uku ne ya ce mishi Allah ya ce gina ka'aba to amma anan da annabi Ibrahim ya zo mishi mun ji shi annabi Ibrahim su ya nan sai iya shi kuma annabi Isma'il lagabta iya saboda ya taso ko shi ya ji shi ne a inda lagabawa suke duk mutanen da suka kafa rumfunan sunancin lagabawa ne duk lagabawa ne kuma ya taso ya iya lagabci to da ya faɗa mishi wani ya gaya mishi har da annabi suleiman ya gane cewa ana nufin su su gina ka'aba ne wani ya gaya mishi malamai suka ce maganar da annabi ibrahim ya mishi normal dai yaren su ne da su gyananci shi ma ɗin dukkan su kowa da daidai daidai ne amma na mu'jiza ce ta aiki zai ji maganar da ya ce da su gyananci ya fahimta amma ba zai iya maida mishi ba shi ma annabi ibrahim zai ji magana da yake da larabci amma bai san zai maida ba haka suka zo suka yin ɗakin ka'aba duka da duwa suna yana ɗaukar wannan suna yi suna addu'a suna cewa rabbi taqabbalna rabbi rabbana taqabbal minna har sai suka ida da gina ɗakin ka'aba to dama mahallin shahidin mu shine yanda aka gina ɗakin ka'aba saboda anan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda kuma muka kuskure Allah ka gafarta mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka saka mu iyamu da alkhairi Allah ka saka mu malaman da alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah mu yake kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka zama da Najeriya lafiya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka shirye mu shugabannin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sarakunan Allah ƙara musu Allah ka jagorance su don ran Allah sallallahu alaihi salama mu kuma Allah ƙara mana ilimi da fasaha da fahimta waɗanda kowa nan da bukatun su Allah biya mishi bukatun sa da shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama maza masu neman aure Allah ka ba su mata na gari su kuma waɗanda matan da suke neman maza suna neman aure maza Allah ka ba su maza na gari da shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبدق القاتم لما سبقنا جبل كبلة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي قدير الجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله